الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا لهدي بير قوة بقي هجرة منزون سيرة منزون رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لقى مكة زوى مدينة شكرة تدبو إيد الدريه da arba'in da shida wanda ya daidai da biyar ga watan ɗaya miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar kamar yadda coci ta faɗa ba tare da wani dalili ba muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a satin da ya gabata mun fara bayani a aya ta 118 zuwa 19 a shafi na 206 a cikin suratu tauba sai lokaci ya muna halinsa a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a kan wannan ayar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya malan Allah ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا, وكونوا مع الصادقين نعم كما يد muka sani ana gabatar da waɗansu bayanai da suka shafi matsaloli na zakka na zamani wato alqadaya almu'asira ko almustajiddat a satin da ya gabata mun yi bayani mun fara bayani kan zakatu mukafa'ati nihayatil khidma zakka ta ƙarshen aiki ko an kori mutum daga aiki ko ko yayi aiki a wani wuri ko yayi aiki tare da wani mutum ko a gwamnati shin waɗannan kuɗin da za a bashi suna da zakka ko ba su da sai lokaci ya muna halinsa to amma mun yi ta'arifin ta a wancan sati muka ce abinda ake nufi da ita wato ita wannan mukafa'a innaha annaha iltizamu masdar al'amal yace abinda ake nuhi annaha iltizamu masdar al-mubashir al-qanun wa sababuhu ma addahu min khidmati rabbi abinnan ta'rifin ta da mun ka kawo wancan sati shine cewa haqqun maliyun aujabahu waliyul amri بشروط محددة على رب العمل لصالح العامل عند انتهاء خدمته وذلك بأن يدفع رب العمل للعامل مبلغا نقديا دفعة واحدة ويكون مقدارها بحسب مدة مدة الخدمة وسبب انتهائها والراتب الشهري الأخير للعامل wannan mun yi tarifin ta mun sake maimaitawa ne muka ce waɗansu malamai sun ɗauki wannan kuɗi da ake ba mutum in ya tafi ƙarshen aiki wato sun ɗauke shi wasu ka ce ojira ce mu'ajjala cikin biyan ka ne an ka jinkirta an ka baka shi waɗansu sun ka ce ta'minun min makhatiri intiha'il aqd kamar inshora ce na hatsarin aiki zai kare wata rana ta rayuwa a kore ka ba tare da an baka haƙƙin ka ba waɗansu kuma suka ce iltizamun bitabarru' kamar watsayin kyauta ce da gwamnati take ma mutum ko kamfani ko mutumin da kai aiki tare da shi waɗansu kuma suka ce haƙƙun maliyun khasun aujabathu daulatu lil amil haƙƙi ne wanda daula ta wajabtar da shi wanda kuma an tattauna har muka rinja da cewa dai haƙƙi ne wanda an ka tilasta suwa kuma mun faɗi dalilan da malamai suka sa suka faɗi wannan to amma shin idan aka ba mutum waɗannan kuɗi zakatu mukafa'ati nihayatul khidma shin suna da zakka ko ba su da mutum ne yayi aiki bayan ya ƙare sai gwamnati ta sallame shi ta bashi kuɗi miliyan goma misali ko kamfanin da yayi aiki a ciki ko kuma yayi aiki tare da wani mai kuɗi sai za abin nan aikin ya zo ƙarshe ko ko mai kuɗin yana son ya rabu da shi sai ya bashi miliyan goma shin kuɗin suna da zakka ko ba su da zakka shi ne abin da ake zance to malamai sun tattauna a kan wannan matsala wasu sun ce akwai zakka wasu sun ce ba ta zakka amma kafin a yi zancen fitar musu da zakka akwai wata matsala da adda alaka da ita dole sai an yi bayanin wannan matsala sannan za a kai ga waccan ba sani kuma fahimta ba shi ne kamar mutum yana da miliyan goma sai aka ba shi miliyan goma kyauta shi ne ake kira almalul mustafat shin yana da zakka waɗannan miliyan goma koko sai shekara ta kewayo na fata ana fahimta ta me yasa aka yi wannan saboda ma'aikacin ya ƙara aiki tana yiwa yana da kuɗi a hannunsa sai waɗansu malamai suka ce wujubu zakatiha bi dhammiha li malihi min jinsiha hawlan wa nisaban wato wajibi ne a fitar ma waɗannan kuɗaɗen zakka abinda an ka baka idan aka baka shi kyauta to ya zan wajibi bi dhambi hali malihi min jinsiha ya hada su da jinsi in zinariya ce tare da zinari in azurfa ce tare da azurfa in kudi ne tare da kudi to in haci ne kuma misali tare da haci ko yaya ne haulan kenan sai ya zamanto a hankalta ma cikon shekara wa nisaban da nisabi idan aka baka miliyan goma saura wata biyu ka fitar da zakka a to yanzu idan wata biyu suka cika shin za ka haɗa ne gaba ɗai da waccan tsohon dukiya da wannan ka fitar ko ku za ka ce a wannan shekara ba ta cika ba waɗansu malamai suka ce wajibi ne ka haɗa su ka fitar da zakatan miliyan ashirin misali waɗansu kuma malamai suka ce a'a ita dukiyar da aka baka ta zakka aka baka ta kyauta ko ko misali gado ka yi to ita wannan ba ta da zakka sai shekara ta kewayo ina fata an fahimce ni to malamai dai sun kawo maganganu daban-daban kuma an naƙasha su idan aka kalli wannan to shi ne sai suke cewa sai malamai suke cewa to ba za a haɗa wannan dukiyar ba da wata dukiya shi ne abinda jamhur suka tafi idan aka baka waɗansu kuɗi to ba za ka fitar da musu da zakka ba sai dai bayan ka fitar da zakka za ka haɗa su tare da dukiyarka idan shekara ta kewayo ta asalin dukiyarka sai ka fitar musu da zakka ina fata an fahimce ni waɗansu malamai suka ce a'a dole sai ka hada wannan dukiyar da waccan duka ka fitar musu zakka a lokaci daya amma wannan kaulu kauli ne wanda wato yana da rauni ina fata ana fahimta ta to dan haka dai su waɗannan kudaden da za a baka ba su da zakka sai mi sai shekara ta kewayo idan ka kare aiki aka baka kuɗi to waɗannan kuɗin sawa'an za ka haɗa su da waɗansu ne sawa'an su kaɗai ne gare ka to sai shekara ta kewayo sannan za a fitar musu da zakka wannan shi ne dance wanda an karin jayas a ƙarƙashin wannan matsala wallahu ta'ala a'lam sati mai zuwa insha Allah sai mu ɗauki wata matsala in Allah ya kaddara malam sai mu saki maimaita wannan aya ya ayyuhal ladina amanu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين
Na'am, kamar yadda tafsirinmu yake gudana ana bayyana asbabun nuzul, sannan a faɗi ilmul munasabat, sannan a fassara ɗaiɗaikun kalimomi, sannan a kawo hukumce-hukumce. Wannan galibi shine uslubin da muke bi. Amma wani lokaci muna iya saba mishi saboda in mun ga akwai wata maslaha. Ina fata ana fahimta ta. To da haka asbabun nuzul nan ba sai an kawo su ba mun faɗa tun wancan sati saboda wannan aya haɗe ne take da ayoyin da suka gabata sababin nuzuli kisu tun daga laqad taballahu ala nabiyyi wal muhajirin wanda an ce ta sabka ne akan su Ka'ab bin Malik da sauran waɗanda ba su fita tare da shi ba mutum biyu kenan sababin nuzuli kin haɗe yake na biyu ilmul munasaba ibn Ashur a cikin at-tahrir wat tanwir ya nuna wannan aya ciko ce na bayani daga ayoyin da suka gabace ta tun daga laqad taballahu ala nabiyyi wal muhajirina ma'ana an cika bayani ne shine asalin munasaba ina fata ana fahimta ta kenan yanzu wannan ya riga ya fito a fili yanzu kuma sai ɗaiɗaikun kalimomi bayan su kuma sai hukumce hukumce da za su biyo insha Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ku waɗanda kuka yi imani na an ka ce ya ayyuhal ladina amanu ba wai maza ɗaya ake nufi ba domin wawun tana wakiltar maza ne ko ba haka nan bane amma nan ya shafi maza ya shafi mata domin mi domin an ka ce waɗanda suka yi imani allazi da allazina asma'ul mausula suna daga cikin siyahul umum da haka ka ce kawai maza ɗaya an ka ce su yi gaskiya a'a maza su yi gaskiya mata kuma su yi gaskiya ina fata ana fahimta ta ya ayyuhallazina amanu taqullah ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah mai jilalin ya ce bi tarki ma'asihi ma'ana tsoron Allah ta hanyar ku nisanci sabon Allah to amma kuma wannan ba shi kadai ne takawa ba takawa shine ka aikata abinda Allah ya umurce ka ka hadu da abinda Allah ya hade ka amma saboda ana zancen waɗanda suka saba ma Allah ne ba su fita wajen yaki ba sai ce bi tarki ma'asihi munasaba kenan an gane ko wa kunu ku kasance asalin shi ukunu ne ka wana yakwun ukwun sai an ka ce wa kunu ma'as sadiqina kina an shafi waccan hamza hamzatu alwasli wa kunu Allah ce ku kasance ma'as sadiqina tare da masu gaskiya fil imani a cikin imani wal uhudi da kuma alƙawla to kaga mai gaskiya cikin imani kenan nan ta'aridi ne ga munafikai da busu yi imani na gaskiya ba tunda an ce fil imani akwai waɗanda sun ce sun yi imanin amma ba su yi imani ba ko ba haka nan bane Allah yake cewa wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir Allah ce wa ma hum bimu'minina ba mu'minni bane idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun ba gaskiya suke yi ba mun gane wannan ko to wa kunu ma as-sadiqin ku kasance da cikin masu gaskiya fil imani wal uhudi da kuma alqaura musul musulmi mumini ne shi munafiki kafiri ne to in zai fada to ya faɗi magana ta gaskiya yayi imani don Allah ya ce yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una ko wa ma yukhadi'una aw qira'at illa anfusahum wa ma yash'urun sannan Allah subhanahu wa ta'ala ce fi qulubihim maradun fazadahum Allah marada wa lahum adhabun alimun bima kanu yakdhibun ko yukadhibun qira'o'i ne daban-daban al-kufiyuna guda hudu sun karanta wa lahum adhabun alimun bima kanu yakdhibun saboda ƙaryar da suka yi suka ce sun yi imani ba su yi imani ba wa lahum adhabun alimun bima kanu yukadhibun suna da azaba mai radadi saboda suna ƙaryata manzo sallallahu alaihi wasallam suna ƙaryata Allah ina fata an fahimce ni to ala ayyati hal wal'uhudu da alkawali Allah ne ya umuri da a cika alkawali in kai alkawali ka cika alkawali alkawali tsakaninka da Allah alkawali tsakaninka da bayin Allah ko ba haka nan bane ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud wa awfu bil ahd innal ahda kana mas'ula wa awfu bi ahdi Allah idha ahadtum wa la tanqudu al aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altum Allah alaykum kafila inna Allah ya'lamu ma taf'alun sannan warware alkawali sifa ce ta yahudawa da kafirai إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه صفة تكفرين فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون warware alkawali ba sifa bace ta mumini sifa ce ta kafirai da kuma yahudawa ban sani ko mun fahimta ba yawwa wallahu ta'ala a'lam yace to bi anil bi an taltazimu bis sidq ya za a yi ku zamanto masu gaskiya cikin imani da alƙawura shine taltazimu bi sidqi ku lazimci gaskiya mun bayani a lazimci gaskiya fi niyya ya zamanto inda kai kai don Allah as-sidqu fi niyya kenan was-sidqu fil qawli magana ka ta zamanto gaskiya sannan was-sidqu fil fi'li aikin kai zamanto na gaskiya Allah ne yace ayi ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ayi a cikin hadisi ingantacce mun gane wannan da kyau to wannan shine abinda mai jalalaini ya kawo a takaicin takaitawa wa kunu ma'as sadiqina kuma ba a ce wa kunu ma'as sadiqati ba har yanzu dai mas'alar mu ta dawo li taghlibi janibi dhukuri ala janibil inas gaskiya yadda ake son maza su yi gaskiya haka ake son mi mata su yi gaskiya innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati matlubun wato matsalabun min matsalibin shar'iyya abubuwa ne da ana son a cika alkawari rashin cika alkawari shi ke sa ko ka faɗi magana ba za a sake yadda da kai ba eh to Allah kai muna tsari to wannan shine abin da ne mai jalali ne kawo a gurguje amma Imam Suyuti a cikin littafinsa al-Iklil fi istinbat at-tanzil da yazo ya kawo maganganu waɗanda mun karanta su ko ba haka nan bane akwai asar na Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu inda yake cewa innal kadhiba la yasluhu la yasluhu minhu jiddun wala hazan kenan bai dace ba a yi ƙarya ko cikin wasa ko cikin gaskiya ko ba haka nan bane to wannan asar da Abdullah ibn Abdullah ibn Mas'ud ya kawo yana buƙatar sai an yi bayanin sa an fayyace shi domin idan muka duba za mu ga akwai waɗansu wurare da shari'a ta yi ruksa ko da ya inganta daga gare shi ana iya a gabatar ina fata an fahimce ni akwai wani hadisi da waɗansu ke kawowa inna fil ma'aridi lamanduhatun 'anil kadhib a cikin ma'arid ta'ridi shine jirwaye da kamar wanka ma'ana cikin ta'ridi akwai wato mafaka daga ƙarya maimakon ka faɗi magana wadda zaka yi ƙarya sai ka yi magana da wato kai baka yi ƙarya ba amma kuma ma'anar magana tana ɗauka abubuwa daban-daban ba sani ko mun fahimta ba eh yanzu kaga misali idan ka zo an ka ce maka wani kana son abu kaza to in ka ce kana so alhali ba ka so kayi ƙarya in ka ce ba ka so kana so kayi kayi ƙarya amma sai ka ce a'a a bani lokaci in yi tunani kaga shi kenan a baka lokaci kai tunani ai baka ce kana so ba ko baka so ko ba haka bane a ban lokaci in yi nazari misali to waɗannan kenan to wannan ba hadisi bane bai inganta ba ina fata an fahimce ni amma malamai suke cewa ya inganta mawqufan an mutarrif an gane ko kenan sai zaman to mawqufi ne ba ingantaccen hadisi bane kai tsaye shi yasa in an ka ce maka da'ifi ne in ka diba cikin adabul mufrad imam al-bukhari ya kawo shi an gane ko to kenan bai inganta hadisi ba amma ya inganta magana ce ta mi ta sahabi ina fata ana fahimta ta dan kaka ji an ce da'ifi ne a'a da'ifi ne wato abin nan da'ifi ne a matsayin shi mausulan sahihi ne a matsayin shi mawqufan ala sahabi ban sani ko mun fahimta ba dan ka san daliban ilimi wani lokaci abubuwan nasu sai a hankali wato mutarrif shi riwaya shi daga sahabin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam imran ibn husayn an gane ko to amma idan muka zo za mu duba mu gani cewa akwai hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari na abu huraira radiyallahu anhu ina fata an fahimce ni wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake nuna cewa ibrahima akwai cikin sahihul bukhari cikin muslim ibrahima bai yi ƙarya ba illa thalatha kadhabatin sai kuma ƙarya guda uku an gane ko yayi sino fi zatillahi azza wa jalla an gane ko yayi su ne a cikin zatin Allah ma'ana saboda Allah ya yi su waɗanne ƙarerake ne yayi sai suka ce misali fa nazara nazratan fi nujum fa qala inni saqim anan akwai magana biyu saqim mara lafiya to idan misali ya faɗi wannan wasu suka ce ai shirka ce yayi dan shi ma yana tunanin idan aka kalli taurari za a iya gane akwai mutum yana da lafiya ko bai da lafiya amma zance mafi inganci Allah ce wa ma kana minal mushrikina bai taba kasancewa cikin mushrikai ba wanga magana babu ta amma inni saqim da yace musu shi bai da lafiya to tana yi wa waɗansu malamai suka ce nan bai da lafiya kamar ƙarya ce yayi lafiyar sanau waɗansu suka ce a'a yana nufin inni saqim ni marashin lafiya ne rayuwa ta bana jin daɗi saboda duk lokacin da ake yi ake shirka da Allah mumini bai ji daɗi a rayuwarsa ba mun ji wannan da kyau eh ka san magana ta nasi dole sai an yi hatta sannan kuma magana ta biyu inda ce bal fa'alahu kabiruhum hada qalu man fa'ala hada bi alihatina innahu lamina adh-dhalimin qala bal fa'alahu kabiruhum hada fas'aluhum in kanu yantiqun ina fata an fahimce ni abu na uku kuma sai lokacin da ya tafi da matarsa Sara lokacin da ya zo ga wani sarki malikun jabbar kenan ala jabbarin min al-jababira wani mutum wanda yake mai wato mai dan kama kariya daga cikin yan kama kariya da suke duniya Allah kai mu tsari da su sai ya tambaye shi wannan ma mi take da kai tunda ya so ya kwace ta an gane ko sai ya ce mishi wannan yar uwa ta ce kaga na annabi Ibrahim bai ce mata ta bace domin in yace matarsa ce zai mi zai iya kashe shi amma sai ce yar uwa ta ce nan ma ba ƙarya ce ba domin ita musulma ce to kuma mumini dan uwan mumini ne innamal mu'minuna ikhwa ina fata ana fahimta ta to wannan shi ne abin da ya zo amma eh, a wata wata riwaya an ce ƙarya guda uku nan kuma sai an ka ce wani wuri guda hudu inda ya ce falan ma janna alaihi lailu ra'a kaukaban qala hadha rabbi ya ce wannan ubangiji na wasu ka ce kenan ko dai ya zamanto yayi shirka mun kore wannan wa ma kana minal mushrikina ko ko ya ce musu hadha rabbi saboda ransu yayi itmi'inani su samu natsuwa wanda kuma Sheikh Al-Allamatul Qur'ani Muhammad Al-Amin Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yace zance mafi inganci Annabi Ibrahim ba shirka yi ba an shafe hamzatu al-istifham asalin magana a hadha rabbi yanzu wannan shine ubangiji na tambaya ce ke yi ta inkari an shafe wannan alhamza kuma cikin yaren larabci ana ana dan yin wannan to waɗanda suka ƙara da wannan to kaga cikin hadisi wani sai ya zo ce to kai kajiya a wai cikin hadisi kaza an ce uku ne wani hadisi kuma cikin sahihi muslim kuma an ce hudu ne kuma duk magana annabi ce sallallahu alaihi wa alihi wasallam me yasa suke da wannan saboda su ba sa karatun sharha ba sa da kyak- busan aujuhul jam'i ba busan qawaidul jam'i ba kaga dole ne sai su zo su yi ta cewa an buga wanda ko cikin qur'ani in baka san qawaidul jam'i ba sai ka kamar wannan aya ta ci karo da wannan aya sai an yi maka bayani ko cikin qur'ani akwai wannan sai an nuna maka ga abin da ake nufi ina fata ana fahimta ta to sai suke cewa abin da yasa aka- shi annabi ibrahim da yace ukhti inda anka kawo kaukab saboda an ce yayi ƙarya fi zatillahi thalatha cikin zatin Allah to kaga a hadha rabbi tana da alaka da Allah man fa'ala hadha bi alihatina tana da alaka da Allah inni saqim tana da alaka da Allah domin ana so ya je wajen shirka da yace hadhihi ukhti tana da alaka ne da shi ba wai tana da alaka ne da zatin Allah subhanahu wataala ba shikenan babu cin karo cikin juna to amma saboda su ba fahimta suka so ba to sai ka iske an ce a'a can an ce kaza can an ce kaza ina fata ana fahimta ta to sannan kuma da ya ce salasa kadibatin bai ce inna ma salasu kadibatin ba ina fata an fahimci amma da ya ce bai taɓa yin ƙarya ba lam ya kadib illa da lam da illa harfun nafi in ya gabaci illa yufidul hasr sai dai hasr kala biyu ne akwai hasr haqiqi akwai hasrun idafi wanga hasrun ne idafi ba haqiqi ba intabe ka koma cikin littafin balaga ka karanta babul qasri ko babul hasr akwai hasr hasara shine ka sha makance abu akwai hasrun haƙiƙi akwai hasrun idafi in an ka ce haƙiƙi shine wanda ba a sake fitar da wani abu ciki in an ka ce idafi na ana iya fitar da wani abu bayan an yi bari mu koma cikin qur'ani don in ana batun hadisi wani sai ya ce a hadisai na haba suna sun ka tsara abin su to cikin qur'ani ma bari mu baka akwai irin wannan in baka da kuma da qur'ani shikenan mun san inda mun kai baka matsayi Allah subhanahu wataala ce innamallahu ilahun wahid inda mata da daga cikin siyagul hasan abin an sha makance abin bauta nawa ne guda ne ana samun wani abin bauta na gaskiya bayan Allah kaga wannan hasr ne haqiqi amma kuma akwai inda hasr yake zama tuwa mi idafi Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama anta nadhir kai ba komi bane illa mai gargadi to ba wannan sifar da yake da ita ba a wani wuri sai ce ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira kaga ya kara mishi wadan suke nan hasr ne wato idafi la haqiqi dole ka karanta usulul fiqh da balaga nan ne zaka sanin babul hasr kasan kuma yadda za a fita mun gane wannan da kyau ko to yawwa amin amin to wannan shi ne abin da ake son a ce illa kenan yanzu tunda mun gane an kawo zancen annabi Ibrahim ya yi kadib fi zatin lahi ashe ana iya yin ƙarya fi zatin lah sannan in ka cilastu kana iya yin ƙarya sai daga sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam an tare su aka ce su kafirce su ce su kafirai ne suka ce su kafirai ne guda yake cewa an ka kashe shi sai aya ta sabka man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman shikenan sai a sojoji ko ƴan tawaye su tare ka idan suka tare ka su ce maka ce kai kafiri ne ga bindiga in ka ce kai kafiri ne za su barka ka wuce in ka ce kai musulmi ne za su harbe ka ni za ka ce musu tambayar ka ne kai wani zai ce a mallan wallahi ni zan ce ni musulmi ne ƙarya ne ai sai yan abin ya faru za a gane shi yasa ashe akwai ƙaryar da ana iya istithna'in ta ko ba haka nan bane wani yake ba mu labari sun fi- sun fita za su je balaguro to sai suka haɗu da irin waɗannan 'yan sara suka masu abin nan ko 'yan area boys yadda ake kiransu a Sokoto suna rike da abin nan adda kowane daga cikinsu yana rike da adda to in suka tare ku idan suka faɗi abu idan kuka maimaita shi sai su bar ku kuci idan kuka faɗi sabaninsa sai su sai su sassare ku ka ji hauka sai an ka tare su mota suna ta tafiya kawai sai suka ga an kewaye motar su sai an ka ce musu ruwa ana mai an ka ce ruwa to mi za ka ce ka ce ruwa shi gudan wanda a can gaba sai ce gulbi sai an ka ce wee su wuce amma an ka ce ma ruwa ka ce wuta sai su sare ka kaga wannan ai ba a cewa ƙarya ina fata ana fahimta ta kenan akwai halatu istithna'iyya da ake yin istithna'i irin waɗannan abubuwa muna gane wannan eh ko kai da kanka in kan matsu kaga abu bai yiwa sai ka ce to ad-darurat kai ka san larura amma shi wani bai san larura ba sai ga duk wanda yake cewa ai wane yayi kaza wane yayi kaza bai karbi uzurin shi ba shi in ya shiga cikin irin wannan halin sai shi fiye da shi to kai ka halatta ba kanka larura ba ka halatta ba sauran musulmi larura ba ko kai ne ga halatta ko kai ke haramtawa don haka kada wani ya tare ka misali a ce za an tare ka in ka ce kana da za a kwace in ka ce baka da za a baka lafiya kuma ka ce kana da ha ka ce kai gaskiya gaskiya bi kai babu ta gaskiya a wannan wuri mun fahimci wannan to da haka na kawo wannan bayani ne don mu gane sai abu na ƙarshe shine cewa akwai hadisi da ummu kulthum bint uqba an gane ko ibnu abi mu'ayt ta kasance daga cikin muhajirin al-uwal na farko tace mun yi mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ko take cewa mun yi mubaya'a ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan haka mun yi mubaya'a ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tare da cewa sun kai mubaya'a da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ta ruwaito magana daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam laysa al-kadhab alladhi yuslihu bayna an-nas bai daga cikin makaryata wanda yake gyarawa tsakankanin mutane tsakanin wa da kare ana rikici sai ka san idan ka zo ka ce wane yana gaishe ka shi ma wannan ka zo ka cewa ne yana gaishe ka duk da yake bai faɗa ba zai zan hanya ce ta mi ta samun sulhu to wannan ƙaryar ba matsala ba ce kaga kenan wanga ƙarya an yi istisna'in ta alladhi yuslihu bainan nas wa yaqulu khairan wa yanmi khaira sannan kuma ya haɓakar da alkhairi ashe idan za a yi ƙarya dan saboda a samu wata maslaha ta gyaran wani abu na addini nan ba shine an bude kofar gaba ɗaya ba fa kawai ya ce abin nan a'a ƙarya ce wadda za ta kawo haɗin kai saboda wane shedan ya hada shi da wani to in aka zo aka ce wane yana gaishe ka aka ce wane yana gaishe ka abin zai hadu mi za a yi kaga abin ya zama to kenan alkhairi to wannan shine abin da wato malamai suke bayani a kansa sannan kuma riwayarsa yake cewa wato riwayarta take cewa kamar ita wannan mata an gane ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam qalat wa lam asma yurakhis fi shay'in ban taba jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba yana yin rangwame da abin da yake ƙarya mimma yaquluhu nas na daga abin da yake faɗa na ƙarya mimma yaquluhu nas kenan kadhib illa fi thalathin sai abubuwa guda uku al-harbu wajen yaki hadisi na Ali ibn Abi Talib da sauran sahabbai al-harbu khud'a yaki dan mine dan yaudara ne mutane za su kashe ku sai ku yi musu gaskiya kuma ku ce musu ga inda kuke zo su kashe ku a ba ai haka nan ko mutum kaga za a kashe kana zamane wani biyo wace ina ya bi yana rike da takobi zai sare shi in yayi gabas sai ka ce yayi yamma ko ba ka nan bane ha don ka faɗi gaskiya aje a kashe mutum ka ce gaskiya ce kai ina gaskiya take a wannan gudun kaga babu gaskiya wal islahu bainan nas da kuma yin sulhu tsakankanin mutane nan ma na ana yi wannan mun kawo shi sannan kuma wa hadithun rajuli imra'atahu wa hadithul mar'ati zawjaha mace tana iya mijinta ƙarya miji yana iya matarsa ƙarya amma fa ba kowane lokaci ba eh kan mutum ya koma kowane lokaci eh yace ana nufin ana iya yin ƙarya ina fata ana fahimta ka a ana nufin irin magana ta wasa ta yau da gobe irin ƙaryar da ba wani abu bace misali irin abu ne wanda zaka iya faɗa wasu ƴan mintutuka kuma ka faɗi hakikan yadda abin yake akwai magana da ma in ka faɗa ita ma ta san ba gaskiya bane ko ba haka nan bane eh kuma abin nan akwai wani malami da ya karantar da mu a ma'had al-ali malami ne mai karantar da hadisi doctor ne cikin ilmul hadith to amma kuma mutum ne wanda yake na son ban dariya wani lokaci har yake cewa abin da yasa nake ba ku dariya saboda na ga ɗalibai kuke kun fito daga ƙasashe daban-daban wani yana tunawa da ƴaƴansa wani yana tunawa da matansa wani yana tunawa kuna cikin bakin ciki yace amma sai in kirkiro wata kissa mai ban dariya sai in ba ku ita sai in ga kun yi nishadi yace to don haka nake yin wannan to amma dai duk da haka dai ni na fahimci kina son ban dariya ko da ba a aji ba zaka iske ka san kowa akwai irin ɗabi'ar da ya ɗabi'antu da ita to wannan ana kiran shi Dr. Musfir Al-Ghamidi an gane ko malamin hadisi ne doktor ne na hadisi yake cewa shi idan ya tashi zai zo mata hudu yake yana da mata hudu in ya zo sai ya ce ma matar shi guda daga hannu mu yi addu'a daga hannu mu yi addu'a yana ba mu labari sai ta daga hannu sai ya ce Allah Allah ina roƙonka ka sa ni aljannar firdausil a'la da ni da matata sai ce amin Allah ka sa ni aljannar firdausil a'la da ni da matata ta ce amin Allah ka sanya ni aljannar firdausil a'la da ni da matata sai ta ce amin ya ce can cikin zuciya sai yana cewa Allah ka kashe ta ta rige ne in ƙara wata ana ganewa gaga ai akwai wani abu da kasa ke gani muna ganewa ko sai Allah ya kyauta da haka mata kun jiya waɗansu maza suna son ku da aljanna amma kuma akwai abu da kasa tun da hudu ne kenan bai iya ƙarawa amma in ta riga shi kaga zai iya ƙarawa to don haka dai akwai wuraren da shari'a ta yi ruksa da a yi ƙarya akwai wuraren da shari'a ba ta yi ruksa ba da a yi ƙarya don haka magana ta abdullahi mas'ud ko da ta inganta sai a ɗauke ta taksisin ta za a yi tun da nassoshi ne suka zo waɗanda suna nuna akwai halayen da ɗan adam zai iya yin ƙarya amma kada ya zama to ɗabi'a kace yi ma kowa ƙarya ba shi ne abin da ake nufi ba mun fahimci wannan da kyau yawwa to wannan shi ne abin da zamu iya cewa ƙarƙashin wannan ayar wallahu ta'ala a'lam ana mu je aya ta gaba kafin lokaci mun halin sa
ما كان لأهل المدينة ومن حولهم ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ما شاء الله كما يد تفسير ميكي بدانا أبو نفركو كو أكاو أسباب النزول كو أكاو علم المناسبات هكذا نيكو in an same su duka a kawo a yi bayanin su gaba ɗaya idan kuma ba a samu ba shi ilmul munasaba shi ba a rasa shi munasaba tsakanin ayoyi amma waɗansu ayoyi suna da mi suna da sababin nuzul alkhas ba al'am ba saboda mu gane cewa duk alqur'ani yana da sababin nuzul al'am amma akwai sababin nuzul alkhas shi wannan ba kowace ba aya take da shi in an ka ce al'am shine dalilan da suka sa Allah ya saukar da alqur'ani amma wannan dukkan ayoyin alqur'ani suna da wani ko ba karan bane akwai sababin nuzul al-khas wanda waɗansu ayoyi sun sabka ne sai wani dalili yasa suka sauka dan saboda akwai lokacin da ayoyi za su sauka ba bayanin wani hukunci bane Allah ne ya ga dama ya saukar da shi shi yasa malaman ulumul qur'an zaka suna cewa ma nazala min al-qur'an ibtida'an wanda ya sabka ibtida'an ba tare da wani hukunci ya sauka ko sun nemi wani abu sai Allah ya saukar da shi wannan shi ake kira ibtida'an akwai ma nazala bi sababin wanda ya sabka saboda wani sababi to sababin nuzulul am ana samun shi cikin alqur'ani kuma ana samun shi cikin hadisai sababin nuzul al-khas wannan kuma ana samun shi ne wato cikin hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam da asar na sahabbai da suke cewa dalilin sabkar aya shine kaza ko shine kaza mun gane wannan shi yasa kai hattara an ce sababun nuzul akwai am akwai khas shi am babu shakka cikin shi kuma babu sabani shi kuma khas ana iya samun sababun nuzul wanda bai inganta ba mun gane wannan wanga bayani ɗaya nake yi in ba an kawo bayanai ba musamman dan qur'ani suka ji ya ce kajiya an yi kaza an yi kaza a'a sababun nuzulul am zamu baka misallai Allah subhanahu wa ta'ala ce inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah za a yi hukunci da alqur'ani kaga wannan sababu am ne ko baka nan bane sannan Allah ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun limi liyadabbaru ayatihi tadabburin ayoyin alqur'ani am ne babu ayat da za a ce ba tadabburin ta waliyatadhakkara ulul albab duk ayoyin alkur'ani ana wa'astuwa da su wa laqad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min mudakkir sad wal qur'ani lidhikr fa inna ma yassarnahu bi lisanika la'allahum yatadhakkarun sababun nuzul al'am sannan akwai sababun nuzul al'am ba wannan dai ba Allah subhanahu wata'ala yake cewa كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك دو آية قرآني أن سكت سوني دون أكرنتا سنن با آية دا أبو يأتي بدا أكرنتا تبا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا دو آية القرآن أن سكت سودان أيدي dan a karanta su ban sani ko mun fahimta ba da aka waɗannan asbabun nuzulul ama ne duk inda kaga lamu ta'lili ta zo wajen sabka alqur'ani to tana nuhin wato sababun nuzul al'am dan haka sai ka gane shi kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila nur dukkan ayoyin qur'ani ana ikhraju da su ayi wa'azi saboda a gane ana tadabburin ayoyin alqur'ani da sauran abin da ya kama da haka shi ko sababun nuzulul khas to sai zamanto wani lokacin ana samun shi kuma a same shi ko bai inganta ba ko a same shi ya inganta ko kuma babu shi ma kwata-kwata sai a koma zuwa ga sababin nuzul al'a mun gane hau ba shaci faɗi bane ba dole in za ka magana sai ka kawo dalili bai yiwa a faɗi magana kawai ba a kawo dalili ba a ta haka nan bai yi ba to idan muka zo cikin asbabun nuzul al-khassa babu sababun nuzul iya bincike na wanda ni kai gare shi an gane ko ban cimma wani sababin nuzulu ba karkashin ma kana li ahli al-madina to man hawlahum min al-a'rabi an yatakhallafu an rasulillah ina fata na fitata khas babu amma kuma dukkan qur'ani an sabkar da shi ne dan awa astuki na akwai wa'azi mai yawa karkashin wannan ayar akwai tadabburi mai yawa karkashin wannan ayar sai ta kuma cikin sababin nuzul al'am sannan da ita ana iya tabbatar da wadansu hukumce hukumce da ayar ta tabbatar ban sani ko mun fahimta ba an gane da kyau yawa to wannan kenan idan muka zo cikin ilmul munasabat za mu karanta ilmul munasabat a cikin littattafai guda biyu littafi na farko littafin mushaf daris sahaba na tanasuk tanasub wa tanasukul ayati wasuwari wa abin da na fawati husur wa khawatimiha da suka zo karkashin wannan ayar mi suka ce suka ce to da Allah subhanahu wa ta'ala ce ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله سنكة ولأن التخلف عن الجهاد من كبائر الذنوب rashin fita wajen yaƙi yana daga cikin kaba'irin mai manyan zunubai ko kamar yadda gudu a wajen yaƙi shi ma daga cikin kaba'irin zunub an gane ko wanda kuma shin gudun in suka lumka ku guda biyu babu matsala ku yi gudu tunda Allah ya ce al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'fa ko ko ko sun fi ku yau kuna iya tsaya su kashe ku ku yi shahada akwai sabani tsakankanin malamai sai suka ce fayanha Allahu ahlal madina Allah ya hana mutanen Madina wa man haulaha da waɗanda ke kewaye da ita min ahlil badiyati na daga mutanen ƙauye ahlul badiya an ya takhallafu an rasulillah su ki fita su bar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fita yaki idza kharaja gaziyan idan ya fita wajen yaki fa inna lahum fi dhalika al-ajr al-azim domin cikin fitar su fi dhalika ba shi na nufin cikin zama gida ba cikin fitar su akwai ajrun azimul lada mai yawa kenan me yake nuna muna wannan aya tana da munasaba da mutanen da basu fita ba aka ce Allah ya gafarta musu wa ala thalathati alladina khulifu sai aka sake dawowa aka ci gaba da bayanin mi aka ci gaba da bayanin waɗanda basu fita ba kenan nan har yanzu aya istimrari ne na bayanin ahkamu takhalluf fil islam mun ji wannan da kyau munasaba ta biyu ibnu ashur a cikin tafsirinsa at-tahrir wat tanwir da ya zo ƙarƙashin wannan ayar yake cewa da Allah subhanahu wa ta'ala ce ma kana li ahli al-madinati wa man hawlahum min al-a'rabi an yatakhallafu an rasulillah yace isti'nafun ibtida'i muna faɗa usulubi ne na malaman balaga ba ko yake gane larabcin sa ba ka san ibnu ashur sheikh al-allama muhammad bin salih al-uthaymin yake cewa yana daga cikin littattafan da larabcin su yace cikin man littattafan tafsiri yace larabcin su yana da ƙarfi kwarai da gaske yace shine littafin ibnu ashur yace larabcin shi yana da ƙarfi to Uthaymin ho babban malami ne na duniya kuma balarabe ne kuma a Makka kuma rayuwarsa ya kare ta a karatu da da'awa kuma kaje ya ce larabcin wani shi na da ƙarfi ai kasa abin ya yi nauyi kwarai da gaske ko ba haka nan bane baiwa ce malami ne na ƙasar Tunus ya zama a ƙasar Tunusiya ko a can dai yake har can yin rasu yayi shekara ina ganin 39 yana rubuta wannan at-tahrir wa tanwir yayi bincike yayi bincike sannan ya rubuta yayi bincike yayi bincike sannan ya rubuta ba haka ba shi ta faɗi bane ban ce ba ya kuskure ba amma abubuwa musamman ilimin balaga ya ba karfi kwarai da gaske yayi binciken littafi kaza sannan ya rubuta da littafi kaza akwai musadir da yake ambato shekara 39 yayi shi rubuta wannan littafi ɗaya daga cikin waɗanda suka karantar da mu larabci a ƙasar Libya ustazu doktor Mas'ud Jabran rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin malami ne na larabci na duniya shi daga cikin baƙaƙen Libya ya an ce baƙaƙe ko san Libya ba duka suke farare ba in ka zo wajen sabaha akwai bakakin mutane musamman kamar mutanen tubawo tubawo na akwai su a kasar libya kuma can ma tarabulus da bengazi ana samu su amma ba su da yawa to shi yana daga cikin bakakin kasar libya amma saboda ilimi wallahi sai da aka bashi shugaba na majma'al lugha na kasar libya gaba daya majalisa ta larabci ta kasar libya gaba daya wadda idan ana son a tattauna wasu abubuwa na larabci na zamani waɗanda babu a yi istihadi na larabci sai da zama to shine rike ta gaba daya kaf me yasa haka karatu in ka gane baki ne fa amma bakar fata amma wallahi wajen ilimi ba wasa bane shi yasa kakka tsaya kana kaza kana kaza wallahi nemi ilimi ko ka je ka nemi kasuwanci ka nemi aikin da zaka yi ka nemi ilimi na addini kuma ka nemi ilimi wannan na duniya ko ka je ka nemi kasuwanci kakka zamanto ka zamna kana nan kana ta alfaharin banza da yauhi kai baka iya komi ba kai baka iya kasuwanci ba baka da ilimin addini baka da ilimin boko an gane ko ba wani karatu kai ba baka da wasu dabi'o'i na gari kuma kana cewa kahi mutane kahi mutane tambadewa ka haifu tare tambaye ba mi ka koya mi ka iya duk abin da ya mai da kasashen afirka da kasashen laraba baya wannan ne kullum mutum na ta alfahari shi ko bai iya komi ba sai ce a shi saboda kaza ne yo in dai don saboda kaza ne to da mi zaka fi mutane babu imani babu karatu babu aiki babu shi sai kai zama kawai baka kasuwanci baka aiki ba kai karatu ba kuma ka haikowa a ka haikowa tambadewa ni na yadda to shi dr mas ustad dr mas'ud jabran bil munasaba shine yake ba mu labari ya ce sun tafi kun san tsakanin libya da ƙasar tunus akwai mi akwai iyaka shi yasa lokacin da ma aka sanya ma ƙasar libya takunkumi za ku ga jirgi in ya tashi tunus yake sabka daga tunus sai a ɗauko mota sai a shigo cikin trablus tripoli duk da yake tripoli kin biyu ne akwai tripoli ta libya capital akwai tripoli ƙasar labanan muna fahimtar wannan to shi doktor ustadu doktor mas'ud jabran yake ba mu labari yace sun tafi ziyarar ibnu ashur a ƙasar tunus sun tafi ziyararsa da suka zo sai suka iske baya gida suka tambaya ina malam malam shi na gona wajen aiki yace sai suka je a gonar shi suka same shi yana noma tare da sauran mutane dibi malami na duniya irin ibnu ashur wanda adda at-tahriri wat-tanwir tafsiri na balaga mai mujalladi goma sha biyu a ce yana gona yana aiki ba dole bane sai ka je gona misali ba na ce wajibi bane amma ɗalibin ilimi kada ya dogara da wani malami kada ya dogara da wani an same shi yana wajen aiki ibnu ashur kuma a ƙasar tunis yake kuma malami ne kuma na duniya ina fata ana fahimta ta to don haka dai bil munasaba ne ni kawo wannan to larabcin shi yana da ƙarfi shi yasa in baka san ilimin balaga ba to littattafan ilimin balaga na alkur'ani ba za ka iya gane su ba alal aƙalla sai ka karanta albalagatul wadiha balagatul wadiha wani littafi ne da ke kira balagatul wadiha wanda mutanen ƙasar misra suka yi mutum biyu ne to ƙa'idodin duka ciccire su sai ka gane su ka haddace su to lokacin ne in ana magana za ka iya ganewa don in ka ɗauki manyan littafai ai ba za ka gane ba kuma Allah ya taimake mu mun yi daura a garin Zandar da magaram kenan an yi daura kan ka'idodin balaghatul wadiha tun daga farko har ƙarshe duka an yi suna nan cikin internet in ba baka cikin whatsapp ka koma cikin telegram za ka gane su ɗaya biyu uku hudu duka sai da aka yi karatu kansu ina fata ana fahimta ta to ibnu ashur ya ce karkashin wannan aya istinafun ibtida'i in an ka ce istinafun shine farawa daga al'anfu ne bari ka ji al'anfu shine hanci to sai a ƙara alifun da sinun da ta'un sai a ce istanafa domin ghafara ya gafarta istaghfara ya nemi a gafarta mishi ko ba ka bane fahima ya gane istafhama ya nemi a gane da shi to anfun shine hanci to hanci kuma farkon dan adam yake sai a ce istanafa ya fara abu mun gane wannan da kyau to istinafun farko farko magana ce wadda aka fara aka sabunta ibtida'i to kuma ibtida'un kuma shi ma farawa ne ko ba ka bane bada ai ya fara ma'ana isti'nafun wagga aya farkon magana ne an fara wata magana ibtida'i amma ba cikamakon maganganun da sun ka gabata ba dan a yi bayanin wani abu sabo wanda yana da alaka da abubuwan da sun ka gabata mi yasa amin ya ce li ijabil ghazwi ala ahli madina dan Allah ya wajabta yaƙi ga mutanen Madina wa man haulahum da wanda yake kewaye da Madina min ahalil badiyati min ahli badiyatiha waɗanda suke kewaye da ma'abuta kinan dai ɗan ƙauyen Madina yace alhafina bil madina haffa ya kewaye kinan waɗanda suke kewaye da Madina yace idza kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama lil ghazwi kinan dan Allah ya wajabta musu fita yaki shi yasa Allah ya wannan bayani fa hadha wujubun ayniyun wajibi ne aini ba na ido ba intabih wace wujubun wajibi ne ainiyun ga ido a'a wajibi ne akan zatin mutum domin kalima ta al'ainu tana da ma'anoni daban-daban a cikin larabci in an ka ce al'ainu ana nufin ido ko ba ka nan bane kuma in an ka ce al'ainu ana nufin mi ana nufin idon ruwa idaniyar ruwa ko ba ka nan bane fiha ainun jariya sannan an ka ce al'ainu ana nufin zinari da azurfa in ka shiga cikin littafin fiqh sai a ce zakatul aini zakkan mi zakkan zinari ba ka ta zakkan ido tunda ba sai yadda za a haidda zakkan ido to yan ka ce al'ainu kuma kambin baka ko ba ka nan bane to yan ka ce al'ainu kuma ha ba ba yaqini thumma la tarawunnaha ayn al-yaqin to to yan ka al-haqiqa shi ne ainul yaqini shi da yaqinin da haqiqa to kuma an ka ce al'ainu jasus ɗan leƙen asiri ko ba haka nan bane saboda dama da ido yake aiki ya leko asiri shi yasa an kai amfani ko shine yafi amfani wajen leƙen asiri tunda da kunya ma ana leƙen asiri to kuma an ka ce al'ain eh malami al'ainu ba malami ba kamar eh nan wujubun shi wujubun shi ke nuna wujubu abin da ya wajaba wannan wujubun aidiyun kahin mu shi an ka ce wujubu shi wajibi ya bayyana amma dai al'ainu wanga da yace malami ba malami ake rufi ba duk shugaba ana kiran shi ayin uyunul qawm idanun mutane waɗanda in an gansu an ga mutane dan mu hiddo da abin afili to kuma an ka ce al'ainu kun gani ishtiraki shi yasa rashin karatun larabci ka san yadda ka'idodin shi suke ba wai ka taho ka ce kaifa haluka haza hazihi ka iya larabci wallahi ba shine larabci qawaidun nahwi was sarfi wal balagati wal adab wa fiqhul lugha sai ka san su shine ka san larabci sannan baka fahimta alqur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam sai ka san ilmu usulul fiqh da ilmu al maqasid ash-shar'iyyah alkalimat sai ka yi karatunsu akwai alkalimatul mutaradifa akwai almutawadi'a akwai almujmala da almubayyana sannan kuma akwai alkalimat almutaqariba sannan kuma akwai alkalimat almushtaraka sannan akwai almutawadi'a akwai almushakkika akwai almusallafa duk ilimi ne da ka faɗi wannan wani bai ma taɓa jin wannan ba kuma shi ya fi kowa sanin abin da aka karatu wannan kuskure ne ya kamata mu san kimar kanmu idan za ka bayani musamman wannan lokaci da muke cikin lokacin internet ikhlasi ya yi bude karanci kowa son yake a ganshi cikin internet a ce ya ce kai ba son da aka yi a ganka ba a'a shin kayi mai kyau ko ba kai ba kuma in kayi mai kyau din shin dan Allah kai ko ba dan Allah kai ba wannan internet sai ta zare maka ikhlasin ka Allah kai bude tsari al'ainu wani lokacin tana nufin zati zatin abu karan kansa shi yasa laraba suna da wani karin magana wala yutlaf wala yutlabu atharun ba'da aini ba a neman gurabu ga zati ko ba haka nan bane to sai a ce in ma baka gane wannan ba bari bari bari bari alaran ma ka ji shi jaa muhammadun ainuhu muhammadu ya zo shi da kanshi zati shi muna gane da kyau to da an ka ce wujubun ainiyun wajibi ne wanda ya hau karan kanka akan zatinka wannan sai ka karanta usulul fiqh zaka ganewa akwai fardu kifaya akwai fardu ainu fardu kifaya farilla ce wadda waɗansu suna isan ma waɗansu malamai suka ce idza qama bihi al-ba'd saqata 'anil baqin sannan akwai fardu ainin wannan wajibi ne sai ka yi shi sallah yi magawa sallah fardu kifaya ne idan waɗansu musulmi suka je suka yi mata sallah suka yi mata aiki shikenan amma idan aka bar ta ta ruke ta lalace dukkan sun yi sun yi zunubi to nan wujubun aini ne ce fa hadha wujubun ainiyun ala haula'i mutanen madina da suke kore ita Allah ya wajabta musu in manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya fita yaki su fita saboda wannan lokaci musulunci yana da mi yana da bukatar masu taimako sun yi karanci a wannan lokaci sharrafahumullah yace Allah ya daukaka su bi an ja'alahum jundan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sun zama to cikin rundunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ka samu daraja cikin rundunar manzo akwai musulmi da dama amma ba cikin rundunar manzo suke ba kai tsaye sai dai a ce a bayan shudewa shi kenan ashe su Allah ya ba su wannan yace wa harasa bi an ja'alahum jundan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa hirsa zatihi kuma Allah ya sanya su zaman to masu kare zatin manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam na ana nufin kariya Allah ya sanya su zaman to sababi domin Allah yana iya ba annabi kariya ba wanda ya sai taba shi amma saboda Allah yana son wasu su samu wani abu sai ya sanya musu wannan hanya ba sani ko mun fahimta ba shi yasa kada ka taba yarda a same ka da hannu wajen kokarin bata wani sababi daga cikin sababin da Allah ya sanya ai Allah yana iya ba annabi kariya ko bai iya ba to me yasa ya same sahabbai da masu kariya ganin da masa kafirai sun buwaye Allah ne kafiran duniya gaba ɗaya sun buwaye Allah ne mai kun fa yakunu walau sha Allahu lan tasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd shi yasa ya Allah ya sanya abu sababi ba a rena sababin saboda Allah ya so su samu darajar ne shi yasa ya sababi da bai so ba da sai shi kare annabi shi sai ya isa da da'awa shikenan ba wanda ma zai taba shi in Allah ya so hakan ba ba wanda ya isa ya hana amma sababi Allah sai so shi yasa yana daga cikin abin da ke hallaka mu ɗan da kasashen Afirka da kasashen Laraba kullum wanda ya zamanto sababi sai ka iska ana kokarin watsar da shi sai al'amura su lalace zan ba da misali in zaka iske wani son shi yi ya dauko kaya in ya dauko kaya shi zai dillancin yadda za a yi a dora su saman mota in an je shi zai dillanci da yan dako a sauki in an doka shi zai kai su kasuwa in ya kai kasuwa shi zai sayar da abin shi wai abin da yake so duk wannan hanyar gaba ɗaya kada kowa ya samu komi muna da irin wannan tunani shi yasa inda ake zahinci a bar dan Afirka yana sun yi cile shi kadai bature bai yarda da wannan ba zai yarda ba a'a shi ya san kai ka cancanci kaza babu mai bakin cikin wanda yayi aiki tare da shi ya zan wani abu irin kasashen Afirka da kasashen Larabawa babu wannan dabi'a ce muna da ita kuma dole mu ga maka mu gaskiya ba a so me yasa a'a ni in samu kai ka samu shine asalin rayuwar duniya nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya mi yasa yanzu kasar faransa take cikin bala'i saboda ba ta son kowa ya ci arzikinsa kai kanka baka cancanta da shi ba sai dai ta kwashi ita kadai ta ci ki yasa bore ga kasar ai ba faransa dai a ture ba mi yasa ita kadai aka yi ma bore saboda ta zo ta ba bai wasu kasashe kuma ba ta son su su amfana da arzikinsu ita kadai za ta ci to in kana da irin wannan zaka wahala a rayuwar duniya ka kya son kanka kai kadai ka kya girman kai ka ca ba ka son kowa da alkhairi sai kanka wallahi in kana da wannan sai ka mutu cikin wahala a duniya mun gane wannan to shi yasa ana son mi ana son kowa ya samu shi yasa dan wannan ya dauko zai ci cikin naka na zai ci to nan na Allah sai ya bai bincika bar shi ya ci kai ka samu shi ya samu shi yasa in kaga ana neman mutum da harka arziki yana gida to waɗanda ke neman shi sun san in an samu su ma sun samu in kaga harka arziki ta taho an tambaye mutum mutane sun yi shiru kamar busan shi ba sun san ko ya samu kanshi ɗaya sani ko kuma in ya samu zai baka abin da bai taka kara karya ba to daga nan ka zama kanka kofar bala'i ka ku bude maka kanka kofar bala'i bari in ce ka bude maka kanka da haka da kyau mu fahimci wannan shi yasa kada ka zamanto kai kanka ɗaya ka sani in ka zamanto kanka ɗaya ka saboda Allah kare ka ta ƙari ba wanda zai kiran ka ga harkar alkhairi ko matar ka ta gane haka kace wallahi tana kai alkhairi gidan wani wallahi baka samu ba ɗiyan ka ma in sun ka gane haka kace wallahi in harkar arziki ta tashi za su nemi wanda zai ba su wani abu kuma laifin ba nasu bane naka ne kai dan ka zan ba ka son kowa sai kanka in kuma kana so ka jarraba in baka da magana ta ba ala ayyati hal ibnu ashur ya ce wannan alaka wannan aya tana da alaka ne da ayoyin da suka gabata ta fuskar Allah bayan yayi bayanin waɗanda ba su fita tare da banzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ba sai ya wajabta ma mutanen Madina fita wajen yaki kenan in an ce an wajabta babu zancen aimi babu zancen su yi zaman su kenan fita ta zaman tobi ta zaman to dole cilas gare su za su fita mun fahimci wannan to kan mun samu ilmul munasabat guda biyu da na ibnu ashur da kuma wannan na mushaf darus sahaba yanzu nuktan mu ta uku duk da yake lokacin mu ya fara matsowa kwarai da gaske ba za mu samun karkare bayanin wannan ayar ba amma zan faɗi wata mas'ala da imamul qurtubi ya kawo a cikin tafsirinsa imamul qurtubi karkashin wannan ayar da da ibnu ashur ya ce wajibun aini ne su fita daga cikin mas'alolin da ya kawo mas'ala guda shidda ya ce ayar tana ɗauke da su shi yasa in kana son ka gane tafsiri na imamul qurtubi da kyau in ya zo karkashin aya in ya ce akwai mas'ala goma to ciro su sai ka gani ina za ka saka su tana yi akwai mas'ala ta aƙida sai ka fitar da ita kaga in kana son kai addirasa al-mawdu'iyya gaba ɗaya imamu al-qurtubi kana iya tattauna duk mas'alolin da ya kawo wagga aya tana da goma sai ka ƙara wagga na da sha biyar in ka zo ƙarshen alƙur'ani duk ka tattauna mas'alolin da ya kawo abu na biyu wagga mas'ala da yace ta fiqhu ta wagga ta aƙida ta wagga ta kaza ce wagga ta kaza ce sai ka keɓance kenan mas'alolin da ya kawo na nahwu kaza na fiqhu kaza na aƙida kaza na kaza da kaza da kaza mun gane wannan wannan na baka mabudi ne in ka in zaka iya mas'ala ta biyar karkashin wannan aya duk da yake sati mai zuwa zamu zo mu ƙara bayani amma a cikin littafin Imam Al-Qurtubi yace al-mas'a wato al-khamisa hadhihi al-ayatu mansukha wannan aya waɗansu malamai sun ce an shafe ta mi yasa bi qawlihi ta'ala wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa an gane ko kenan Allah ce bai dace ba musulmi su fita gaba ɗaya nan abin da dan unusu malamai suka ce an shafe ta can an ce ma kana li ahli almadinati wa man hawlahum min al-arabi an yatakhallafu an rasulillah to amma ga al'ada idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai fita yaki yana yiwa mu'minai su fita gaba dai wa za a bari ya tsare Madina babu to nan abin da ake nufi duk waɗanda ba tsaron gari za su yi ba ba tsaron yankin su za su yi ba wajibi ne in manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai fita su yi su fita to daga baya kuma sai Allah ce wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa kenan sai zamanto an shafe hukuncin wannan aya shi fita yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne fardu aini ne amma in ba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zamanto fardu kifaya sai wanda manzo yayi masa uzuri misali wanda yake ganin cewa ba sai ya fita ba to shikenan kamar wanda yazo yace shin iyayenka suna da rai yace na'am yace fa fihi ma fajahid kaga wannan shine yayi masa uzuri shi yasa Allah ce afa Allahu anka lima abinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin kaji abinda Imam al-Qurtubi ya kawo akwai bayanai masu yawa karkashin wannan ayar amma ba za mu samu kawo su ba ma kana li ahli al-madinati wa man hawlahum min al-a'rabi an yatakhallafu an rasulillah bai dace da mutanen Madina ba da wanda suke koyar da su an ya takhallafu an rasulillah su ki fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai jalali ne yace idza ghaza idan ya je wajen yaƙi gaza ya zu ya ce wala yargabu bi anfusihim an nafsi wala yargabu kassu fifita wala yargabu kassu yarda ma kansu bi anfusihim kawunansu an nafsihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kada ya zamanto sun fifita son kansu a son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo musu da alkhairin da wani mutum bai taba zuwa da irin shi ba a zamanin shi babu wanda ya zo da irin sa har duniya ta tashi babu wanda zai zo da irin sa kuma da ya zo da addinin nan bai zo don maslaha kansa ba shi kadai ko ta ƙabilarsa ko ta ‘yan garinsu ko ta fararen mutane ko ta rukunin waɗansu mutane ya zo ne don alkhairin duniya gaba ɗaya mutanen duniya gaba ɗaya kuma alkhairin duniya da lahira idan kuka bar shugaba adali wanda zai zo da alkhairi aka kare da shi an kare da ku wannan shi ne abin da ya bamu ganewa duk mutumin da ke kokarin taimakon mutane a cikin kasashenmu na afirka shi ake yaka da kasashen larabawa mai kuɗi mai son taimaka ma mutane sai a yaƙe shi ko a karya shi malami mai son karantarwa da da'awa mai kokari sai a yi kokari a karya shi shugaba mai son al'umma ta mai kokari musu adalci sai a karya shi sai a halaka ku ku ne ake nema ba shi ba gaddafi ba wanda bai gama ilimi ba yace wallahi arzikin ku ne ake son a sace suka kiya aka zo aka kashe shi sai ga sun muhar shiga layin biredi ka gani to da kaddarta ma akwai wanda daga cewa gaddafi ba musulmi bane dauki da kahiri wanda ya baka haƙƙin ƙasarka da kahiri na faransa yadda ya taho ya wargaza ƙasarka ya tsace arzikin ya hana ma in za ka zaɓi wanne za ka zaɓi ka gani duk mai kuɗi wanda ke ƙoƙarin taimako sai kaga an yaƙe shi a ƙasashen mu duk malamin da ke ƙoƙarin ya taimaki al'umma ya faɗi gaskiya ba a son shi su kuma mutane an yaudare su da wani ɗan abubuwa ko a nuna maka wane bai baka komi wane ba ɗan garin kuna ba wane ba ɗan ƙabila kana ba wane ba kaza ba ba ɗan yankin muna ba shin alkhairi ya zo da shi ko ba alkhairi ba me amfanin nawa bai zo da alkhairi ba babu to wallahi matukar ba a koma kan wannan ba na rantsi da Allah kullun turanan sai sun kare da mu. duk shugaban da yake son al'umma shi sai sun yi kiyayya da shi ko ba musulmi bane sun yi kiyayya da Mugabe ai Mugabe ba musulmi bane sun yi kiyayya da Thomas Sankara sun kashe shi ai ba musulmi bane Kim Jong Un dan kore kasar Koriya ta Arewa ai ba musulmi bane ba sa son shi ko ba kana bane ba sa son Putin ko suna kaunar shi ba sa kaunar Tanja me yasa ba sa kaunar Tanja kai ba mu ba mu ganewa ne duk wanda ke son mu da alkhairi yake son mu ci gaba shi ne ake nuna mana ba na gari bane sai tambadadde ko wanda bai kaunan mu da ci gaba wanda yake son kansa da nashi wanda bai ginawa ya ruguza al'umma shi za a so dan haka bai dace a ce an bar manzo in kun gane ya zo da alkhairin da ku ku samu ƴaƴan ku su samu duniya da lahira to ma kana li ahli almadinati wa man hawlahum min al-arab an yatakhallafu an rasulillah dan maslahar da za a karewa maslahar jama'a ce gaba daya lokaci yayi mun halinsa kuma mun samu karkarewa ba insha Allah ta'ala akwai sauran hukumce hukumce da bayanai da aya take dauke da su sati mai zuwa in Allah ya kaddara akwai rayuwa za mu zo mu gabatar da su insha Allah rabbul alamin abinda muka faɗa ya zama tolidi Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh